نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب ما جاء في الاختفاء مم.
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال مم.
محمد بن عبد الرحمن مم.
عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن مم.
أنه سمعها تقول مم.
لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي المختفي والمختفية مم.
يعني نباش القبور مم.
حدثني babu ma ja'a fil ikhtifa wannan babe yana bayani dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam game da abun da ya shafi tona kabari game da abun da ya shafi idan aka binne mamaci wato waɗansu je su tona kabarin mamaci saboda su ɗauki wani abu a gangan jikin shi ko saboda su ciri wani abu daga cikin likafanin shi wato wannan babe zai tattauna a kai haddatsani yahya an malikin yahya ibn yahya al-laythi ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik imamu darul hijra an abir rijal wato shi kuma ya jiyo daga baban mazaje wato wannan lakabinsa ne ba alkunya bace ya shahara da wannan lakabi din saboda ɗiyan shi goma amma dukansu maza ne Allah bai ba shi ɗiya mace ba shi ne ake ce da shi abun rijal an gane ko a a a walwa wudu eh ya mana shi ne ake ce da shi abun rijal alkuniyarsa abu abdurrahman an gane ko an abin rijal wato al'imamu malik ya juyo daga malaminsa wanda ya fi shahara daga da abin rijal shine muhammad ibn abdurrahman muhammad dan abdurrahman dan abdullahi dan haritha dan nu'man al-ansari min al-thiqat kharraja lahu al-bukhari wa muslim wa an-nasa'i wa ibn majah an ummihi amrata binti abdurrahman shi kuma ya juyo daga mahaifiyar shi na na amratu ɗaliba ce tana na aisha na na amratu yala abdurrahman annahu annahu sami'aha taqulu haqiqa abu rijal ya ji mahaifiyar shi na na amratu tana cewa wato daga nan zamu gane cewa ashe almadrasatul ula lil walad wato makaranta ta farko ga yaro ita ce mahaifiyar shi an gane ko mahaifiya ita take koyar da yaro wato abin da ya shafi ladabi ita take koyar da shi tarbiyya ita take koyar da shi alkur'ani kafin a fara kai shi makaranta kafin ya shekara bakwai to duk wata tarbiyya duk wani abu daga gurin mahaifiyar mutum ɗanta zai gani hakanan mace a gurin mahaifiyarta za ta ga abubuwan da yake gudana an gane ko mata ba a hammashe su ba addini na musulunci ya ba su wato mahimmanci mai girma kulawa da gaske musamman shi yasa wajen abin da ya shafi aure mazala ce ka zaɓi mai addini saboda duk lokacin da mutum ya auro mace wanda ba ta da addini shi dai na ɗaya ɗiyan shi kada yi tunanin cewa shi mutum ne mai taka tsantsan ba a kowane lokaci kake gida ba ba a ko sai iya yiwa awa 24 da muke da awoyin da kake yi a cikin gida wanda kake barci in ka shiga gida sun fi yawa sama da wanda kake tsaye ita kuma mace dama ya zaman gida ce wuni take a gida kaga abin da za ta kitsawa ɗiyanta yanda zai yi tasiri a kansu ya fi abin da kai za ka kitsa musu ba khasatan in ya zamanto misali kai ɗan kasuwa ne ba ka dawowa sai da dare ko sai lokacin abincin rana in ka zo kana cin abinci za a kwanta ka huta halo kana hutawa ka koma kasuwancinka za ga cewa ba ka da damar tattaunawa da iyalinka ka ji abin da yake gudana a tattare da su karatunsu ka tsaya ka saurara ma ba ka da lokacin shi to amma ita uwarsu ita ce ya kamata ta kula da karatunsu da tarbiyyarsu wane ya ɗako na hali maras kyau ita za ta faɗi to sai ya zama to in ka samu ta kirki wato wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah ita ce za ta kula da wannan bangaren kai an rage maka daga wannan bangaren kafin yaro ya fara karatu a wajenka ta inda ya ja ya san baki ya san wusulla kawai dora musu ne za ka yi to amma in ya zama to kowane aiki ke za ka yi za ga cewa akwai ta kima an gane ko to shine wannan amratu bintu abdurrahman tana koyar da ɗanta abur rijal kafin ya zama abur rijalin fa an gane ko yana karami ya ji ta tana cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci wato wanda yake tona kabari daga cikin mazaje daga cikin mazaje mutumin da zai tona kabari ya je shi ya tono abin da yake ciki saboda ya ciri wani abu daga jikin shi mamacin ko ya ciri wani abu daga cikin tufafin shi wannan mamaci din Allah ta'ala ya la'ance shi wal mukhtafiya hakanan kuma wanda za ta yi kulumboto da dare ta tafi ta sato wani abu daga cikin kabari ta tona ta huddo wani abu daga ciki ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance ta na'am ya'ani na bashar kubur wato abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nufi da almuhtafiya da almuhtafiya shine na bashar kubur wato masu tona kabari masu budewa kabari masu bincike shi bayan an binne shi an suturce mutum a ji a bayyana shi na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي في الإثم ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana cewa kasru azmil muslim wato karya kashi na musulmi maitan a halin rasuwar shi bayan musulmi ya faɗi ya rasu a karya kashin shi ka kasirihi wa huwa hayyun kamar karya kashi ne alhali yana da rai ta'ani fil ism abinda na na aisha take nufi wato a cikin laifi wajen laifi da laifin karya kashi na ɗan adam yana da rai da laifin karya shi idan ya mutu duk ɗaya ne an gane ko saboda alhurmar shi ta ɗan adam tana nan ko da bayan ya mutu alhurmar shi ta musulmi wanda yake abin haramta wa zubar da jini to ko da bayan ya mutu tana nan za a kai shi abin ne shi ba tare da an taɓa jikin shi ba na'am باب جامع الجنائز Mm.
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن زبير أن- أنام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مست- مستندة إلى صدرها نعم وهو مستند مستند إلى صدرها وأصرت إليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى
babu jami'il jana'iz wato wannan babi yana bayani dangane da mas'aloli waɗanda suke tattare mas'aloli waɗanda suka sha bambam wanda suke da alaƙa da gawewaki نعم al'imamu ya haya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga abba da ɗan abdullahi ɗan zubair haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhbaratu ta ba shi labari annaha sami'at rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa ta ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla an ya muta kafin ya bar duniya wa huwa mustanidun ila sadariha alhali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana jingine zuwa ga kirjinta wato ya ɗora kanshi akan kirjinta wa asghat ilaihi ita kuma na na Aisha radiyallahu anha ta yi kasagayi tana sauraron abin da yake faɗa tana ji ta ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma ghfirli ya ubangiji ka gafarta mun kusakuraina warhamni ya ubangiji ka ji kaina wa alhiqni bir rafiqil a'la ya ubangiji ka hada ni da abokanan tafiya waɗanda suke mafiya ɗaukaka ya ubangiji ka shigar da ni cikin jama'ar mala'ikai na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت Mm.
قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
ما من نبي يموت الرجل حتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم نعم اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق ال- اللهم الرفيق الأعلى Mm.
فعرفت أنه ذاهب ya zantar da ni ya jo daga al'imamu malik haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu malik haƙiƙa na na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mamin nabiyin wato ba wani annabi daga cikin annabawa na allah ya mutu da zai mutu ya bar duniya ba wani annabi daga cikin annabawa na Allah da zai bar duniya hatta ya khayyara har sai an ba shi zaɓi tsakankanin ci gaba da zama a duniya da kuma haɗuwa da Allah tsakankanin ya ci gaba da zama a ƙara mai lokaci da kuma tsakankanin ya tafi ba wani annabin da za a mishirin shi face sai an mai wannan tambayar kam in mutum ne malamu za ka za ka ce to ya ne malamu za ce ta yi baɗi an gane ku hatta yi khayyara bainar duniya wal akhira har sai an ba shi zaɓi tsakankanin duniya ci gaba da zama a duniya da kuma intikali zuwa lahira qalat ana aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce fa sami'tuhu yaqulu to yana kwance rashin lafiyarsa ta ajali sai na ji shi yana cewa Allahumma rafiq al'ala ya ubangiji na zaɓi ikhtartur rafiq al'ala na zaɓi kasancewa ta da abokanan tafiya wato jama'a waɗanda suke mafiya ɗaukaka ta ce na je yana faɗin haka fa'araftu annahu zahib na na aisha ta ce sai na gane cewa manzan Allah fa bankwana yake mana wato zai tafi ne eh ba zancen zama kuma an gane ko ya zaɓi tafiya can na'am نعم وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد م- مقعده في الغداة bilga da في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقع مقعدك حتى يبعثك حتى يبعثك الله إليه na'am wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi'i anna abdullahi bana umara haƙiƙa abdullahi dan umar Ƙala Abdullahi ɗan Umar ya ce, Inna Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ƙal, Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya ce, Inna ahadakum idza mata, haƙiƙa kowane ɗaya daga cikinku, kowane mutum daga cikinku idan ya rasu, Urida alaihi maƙa'aduhu bil ghadati wal ashiyi, wato ana bujurto mai mazaunin shi bil ghadati wal ashiyi safiya da yamma ana kawo mai mazaunin shi safiya da yamma in kana min ahlil janna idan wannan mutumin ya kasance daga cikin yan aljanna ne idan ya kasance mumini ne taqi abidi zahidi to fa min ahlil janna wato za a dinga yi mai bidiyo din aljanna a dinga nuna mai to wane wannan shine filam din gidan naka ya kai alhamdulillah haka yake babu wani guri da zai gani ya ce to wannan gurin da a ce karo kala kaza aka sa yana kwance a cikin kabarin shi safa da marece za a raka nuna mashi irin baka nan ka ba da filan kin gida a raka nuna maka shi kara gani ka ce alhamdulillah to a kullum in dan aljanna ne haka zai dinga gani za a dinga bujurto mai wannan mazauni nashi safe da yamma ya dinga gani yana ta leƙawa menene bai maka ba ya ce ya ubangiji babu abin da bai yi ba komai ya yi daidai wato iyakacin abin da nake son kenan an gane ko wa in kana min ahalin nar idan kuma ya kasance daga cikin yan wuta ne fa Allah ta'ala ya kare mu fa min ahalin nar to za a dinga bujurto mai mazaunin shi na yan wuta a dinga nuna mishi a ce to wannan fa shi ne fakekin gidan wannan da yake da zai shiga ciki Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya kare mu na'am yuqalu lahu za a ce da shi hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ila yawmil qiyamah wato wannan da kake gani shine mazauninka shine gurin da zaka ci gaba da zama har dai ubangiji subhanahu wata'ala ya tayar da kai a ranar tashin alkiyama na'am نعم وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا أجب الذنب منه خلق وفيه يركب نعم وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جودك الإمام مالك an abi zinad shi kuma ya jo daga a abu zinad abdullahi ibn zakwan an a'raj shi kuma ya jo daga mala a'raj an abi huraira radiyallahu anhu shi kuma ya jo daga abu huraira yardala Allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kullu bini adama ta akuluhul ard wato dukkan jiki na ɗan adam dukkan sassa na ɗan adam ga baki ɗaya ƙasa tana cinye shi duk wani guri da ka sani na ɗan adam to ƙasa tana cinye shi idan ya daɗe a kwance wannan ɗan adam ɗin illa ajaba zanabi minhu wato illa ajaba zanabi face dai tsini tsini na wannan ƙashi na baya daga can wajen ƙasa kasan shi wannan shine ake ce da shi ajabar zanabi face dai tsini ƙarshen ƙashi na gadon baya wanda yake sarkararwa nan don shi kaɗai ne baya ciwa minhu khuliqa an gane ko to daga wannan gurin ne wato aka ƙirƙiri halitta ta ɗan adam wa minhu yurakkab kuma daga nan ne za a hahauda shi shi kaɗai ne zai yi saura daga nan ne za a hahau da ɗan adam haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa na'am نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إنما نسمة المؤمن نعم مؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه نعم وحدثني عن مالك يا زنتدني يا جيو دغا الامام مالك شي كما يا جيو دغا ابن شهاب الزهري شي كما يا جيو دغا عبد الرحمن دن كعب دن مالك الانصاري انه اخبره حقيقه يا باشي لاباري حقيقه mahaifin shi Ka'ab dan Malik kana yuhaddith ya kasance yana zantarwa haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna ma na samatul mu'min sani dai kaɗai ran mumini ɗairun ya alaƙu fi shajar janna na sama ma'ana ruh sani dai kaɗai ran mumini wato ɗairun wato wani tsuntsu ne wanda ya alaƙu fi shajar janna yake ta shawagiya yake ta kiwo a cikin bishiyoyi na aljanna a cikin itatuwa na aljanna wato rai na mumini yana cikin wani tsuntsu wanda yake kiwo a cikin bishiyoyi na aljanna ya ci abin da yake so ya bar abin da baya so na'am hatta yarji'ahu Allahu ila jasadihi har dai Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da wannan rai na mumini zuwa jikin shi yawma yab'athuhu a ranar da yake tayar da shi ita ce ranar tashin alkiyama na'am وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه نعم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Abu Zinad shi kuma ya jiyo daga Mala A'araj haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Iza a habba ƙalallahu tabaraka wa ta'ala, Ubangiji alkhairansa sun yawaita wa ta'ala ya ɗaukaka, ya ce, Iza a habba abdi liqa'i idan bawana ya so haɗuwa da ni, idan bawana ya yi nufin haɗuwa da ni, ahbabtu liqa'ahu to ni ma ina son haɗuwa da shi. wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu idan bawana yana kyamar haduwa da ni to ne ma zan ji kyamar haduwa da shi din anan akwai wannan mutuwa za ta zo ta ce zai tafi lahira kuma ya ce yana so akwai wanda ka taba ji ya ce so yake mutu lafiyar shi kalau to na Aisha radiyallahu anha lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka ya ce iza a habba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu wa iza kariha liqa'i karitu liqa'ahu qalat ya rasulullahi inna lanakrahu al-mauta an gane ko tace ya ma'aikin Allah haƙiƙa wato muna kyamar mutuwa ba ma san mutuwa in shekara nawa zaka yi aka ce mutuwa to gabaki ɗaya abin ba a ranka ba yake ko ka ce to to mu tafi dai amma ba wai dan kaso ba ne to ba wannan ake nufi ba manzo Allah ya ce laisa zaki ba wannan ake nufi ba walakinnal mu'mina idza hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi na'am an gane ko fa laisa shay'un ahabba ila Allah ahabba ilayhi mimma amamahu fa zalika ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu tace mumini mazala ce idan mumini da fara ta zo mai a lokacin za a mai bidiyo za a nuna mishi isanyi ake cako za a mai isanyi na rahama ta Allah da kuma yardar shi da kuma aljanna a ce wannan shine gidanka a raka nuna mishi haza maka a duka idan zahabta ilal akhirah wannan mazauninka ne a lahira wancan wancan falon ku da kake gani da kake ga wadannan yace wancan mai ace kujeru ne yace zan yi haka ku ga yana kira ido eh to ana nuna mishi abin ne to a wannan lokacin za a ce mishi to kuma anan in za ka je ka ce a can can miki eh habba liqa Allah kenan eh to ya so haduwa da Allah to ahabba Allahu liqa'ahu to amma shi kuma kafiri idza hadarahu al-maut bushira bi azabillahi wa uqubatihi falaysa shay'un akraha ilayhi mimma amamahu fakariha liqa Allahi fakariha Allahu liqa'ahu haka manzon Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Ubada ibn Samit wanda yana cikin Bukhari da Muslim kamar yadda dai yake cikin as-sahihain juz'i na biyu safa ta farko idan aka shiga insha Allah ta'ala na Sheikh Abdul Aziz Yahya Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya kara mai lafiya a to a cikin shi ne na'am ina ga sai mu kwana nan saboda baban yana da yawa kuma na ga yanzu ne muka yi rabi gashi karfe tara ta yi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya